بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين وأزواجه أمهات المؤمنين وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أنقوى مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته gashi da yardar Allah mun sake haduwa a darasi na biyu cikin darussan cikin kwanakin Ramadan a wannan shekara ta biyar yau biyu ga watan wannan wata mai albarka Allah ya ƙara tabbatar mana da dukkan alkhairansa da kuma dukkan albarkatunsa a cikin wannan wata mai albarka muna karatu daga wannan masallaci da ke jami'ar abubakar ta fawa balewa a nan bauchi kuma muna roƙon allah maɗaukakin sarki ya karɓa mana ayyukanmu na ƙwarai ya kuma gafarta mana kurakurai idan ba ku manta ba jiya mun fara karatu daga farkon suratun ra'ad yau kuma da yardar allah za mu shiga daga farkon wannan sura mu ji abin da yake kunshi a cikinta na sakonnin ubangijinmu mai girma da ɗaukaka na
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام إمرأة na تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم را تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون Ubangiji maɗaukakin sarki ya ce bayan bismillah alif lam mim ra Allah shi ya fi kowa sanin ma'anar waɗannan harrufa da ake ce da su alhuruful muqatta'a Allah madaukakin sarki ya ajiye su ne a farkon waɗansu surori na alqur'ani liddilalati ala ijazil qur'an domin Allah ya nuna alqur'ani gagara ba daune babu wanda ya san haƙiƙanin ma'anonin waɗannan sai Allah madaukakin sarki Allah ya ce tilka ayatul kitab waɗannan ayoyi kenan na littafi wani littafi kenan القرآن والذي أنزل إليك من ربك الحق kuma حقيقة wannan abin da aka saukar maka daga ubangijinka gaskiya ne walakin na aksarar nasi la yu'minun sai dai da yawa yawan mutane ba sa yin imani Allah ya buɗe wannan sura kamar yadda ya buɗe waɗansu surorin da irin waɗannan harufa da ake ce musu al-huruful muqatta'a mun yi cikakken bayani akan abinda malamai suka ce dangane da waɗannan harufa da yawansu da ƙididdigansu a farkon suratul baqara ba bukatar mu maimaita sai dai a duk inda aka faɗa muna maimaita cewa Allah maɗaukakin sarki yana nuna cewa wannan alƙur'ani ya fi ƙarfin mutum ya kuma fi ƙarfin aljan ya kuma fi ƙarfin kowa ba wanda ya san haƙiƙanin ƙarshen ilimin alƙur'ani sai Allah da ya saukar da shi saboda alkur'ani ilimin Allah ne madaukakin sarki a ciki lakin Allah yashhadu bima anzala ilayka anzalahu bi ilmihi wal malaikatu yashhadun Allah ya shaida cewa lalle alqur'ani ilimin sa ne a ciki to kaga ku ba wanda zai iya kure ilimin Allah da haka ne ba za a iya kure ilimin alqur'ani ba kowa sai dai yayi kokarin bincikensa da fahimtarsa da tafsirinsa da bayaninsa amma ba zai gama cikakken bayanin da ya kunshi komi na ilimin alqur'ani ba sai dai gwargwadon bukatar mutane Allah yake ba mutane su fahimta amma kuma ba dukkan ilimin su ne zai iya kaiwa ga dukkan ilimin alkur'ani ba saboda wa ma utitum min ilmi illa qalila ilimin ku dan kadan ne kuma abin da kuke bukata ku sani kadan ne shi yasa kadan din abin da za ku iya samu na daga ilimin alkur'ani ya wadatar da ku ba sai kun kure shi ba abin da yake nuna cewa waɗannan irin harufa da Allah ke buɗe alkur'ani da su shine saboda da waɗannan alhuruful muqatta'a da su ne ake hada kalma idan aka hada alif da lam da mim da ra a wani wurin sai su baka wata ma'anar sai ta zama kalma daya idan aka hada harafi biyu ko uku ko sama da haka sai su baka kalma kalmomin idan aka hada su da wasu sai su baka jumla jumlolin idan aka hada su da wasu sai su baka passage wannan haɗin magana da ake farawa farkonta daga harafi ake farawa to sai Allah ya gina harufan sai ce in ka isa ka faɗi su me suke nufi in an bar ku da harufa waɗanda kuka sani kana iya haɗa suka ce sun baka kalma kaza amma ga wasu harufan kuma Allah ya kawo shi kuma ba wanda ya san me yake nufi sai shi da kansa ina fata ana fahimta shi yasa Allah madaukakin sarki don ya nuna mu'jiza ce ta Qur'ani idan ya faɗi irin waɗannan sai ya faɗi alkitab a farko farko tun daga farkon qur'ani haka Allah ya rika jerowa har ya zo nan farkon suratul baqara alif lam mim zalikal kitab farkon suratu ali imran alif lam mim Allah la ilaha illa huwa al hayyul qayyum nazzala alaykal kitab farkon suratul a'raf alif lam mim sad kitab unzila ilayka fala yakun fi sadrika harajun minhu litunzira bihi wa dhikra lil mu'minin farkon suratu yunus alif lam mim ra tilka ayatul kitab al hakim farkon suratu hud alif lam mim ra kitab uhkimat ayatuhu thumma fussilat min ladun hakimin khabir mene to da mene ce alif lam ra kaji wani karamin alarama alif lam ra kitab uhkimat ayatuhu haka farkon suratu yusuf alif lam ra tilka ayatul kitab al mubin haka anan kuma mun zo an ce alif lam mim ra tilka ayatul kitab to karisa sauran bayan suratu bayan wannan suratu ra'd sai wace a gaba
alif lam ra na'am
تلك آيات القرآن وكتاب مبين ba ita bace na'am تلك آيات الكتاب وقرآن مبين ba ita bace bari a ga maka
أمرا na'am كتاب yawwa to
ربهم na'am بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد
wannan ita ce ta tara suratu ibrahim saura na goma
الإسلام را na'am تلك آيات الكتاب وقرآن مبين waɗannan surorin guda goma a jere daga farkon qur'ani dukkansu idan Allah ya kawo al-huruful muqatta'a sai ya ce al-kitab don ya nuna mu'jizar al-qur'ani don ya nuna alkur'ani gagara ba daune kuma haka ne yake idan muka je gaba kaɗan a cikin wannan alkur'ani zai tabbatar muku da cewa lallai allah maɗaukakin sarki ya saukar da littafi wanda yake wato tilka ayatul kitab wato waɗannan ayoyi ne na alkitab alkitab shine alkur'ani duk inda allah ya faɗa a baya zalikal kitab la raiba fihi yana nufin alkur'ani nazzala alaikal kitab yana nufin alqur'ani tilka ayatul kitab da kuma kitab inda Allah yake faɗa kitabun ukkimat ayatuhu kitabun anzallahu ilaika kitabun unzila ilaika wannan duk Allah yana magana akan alqur'ani ne sai Allah ce tilka ayatul kitab waɗancan tilka ma'anarta waɗancan amma Allah yana nufi waɗannan ne Allah ya ce zalikal kitab wancan littafin saboda a lokacin da Allah yake saukarwa wato Allah bai zai ce bai ce hadal kitab ba anan duk da wani wuri zai ce inna hadal qur'an hada kitabuna to amma anan Allah ya ce zalika saboda a nuna maka wanda ya je can din ma duk shi din ne wanda yake nan ma duk shi din ne saboda in an ce nan kadai aka yi shiru to wanda yake can fa shi ma shine zalikal kitab wanda ake karantawa a can fa tilka ayat duk su ne wanda ake karantawa a nan ma hadihi ayat so duka da tilka da hadihi duka ma'anar su ɗaya ne haka Allah madaukakin sarki ce tilka ayatul kitab ayat jam'i ne na al'aya al'aya takan zo alqur'ani asalin ma'anar al'aya shine al'alama amma takan zo da ma'anoni ko ya zama al'ayatul shar'iyya ko ya zama al'ayatul kauniyya al'ayatul kauniya takan zo ko da ma'anar al'alama ko ta zo da ma'anar al'ibra amma ta zo a shari'iyya ana nufi irin waɗannan al'ayatul matluwa min alkitab ayoyin da ake karantawa waɗanda su ne suke haɗuwa su yi lamba lamba lamba har su kai su zama sura surori su haɗu kuma sai su zama juzi'i juzi'i in an haɗa su su kuma guda talatin shine yake nuna alƙur'ani izu izu kuma guda sittin don haka wannan da Allah ya ce ayat nan yana nufi al'ayatu shar'iyya ne a wani wurin zaka ji Allah ya ce aya da Allah ya ce wadmum yadaka ila janahika takhruj bayda'a min ghairi su'in ayatan ukra kaga yana nufi alamatul ukra alama ce wa qala lahum nabiyuhum inna ayata mulkihi ay alamatu mulkihi kaga yana zuwa da ma'anan al'alama sannan takan zo kuma da ma'anan al'ibra wato abun ɗaukar darasi wala kad ataina Musa tis'a ayatin bayyana da kuma duk inda zaka ji Allah madaukakin sarki yana magana akan ayoyi da yake sawa mutane su kalla a nan duniya domin su gane Allah madaukakin sarki shine mahalicci ita ƙasar kanta Allah madaukakin sarki ya ce ita ma aya ce dare shi ma aya ne yini shi ma aya ne Allah ya ce wa fil ardi ayatul lil mukminin Allah ya ce wa ayatul lahumul ardu wa ayatul lahumul ardu al maita ahyaynaha wa akhrajna minha habban faminhu ya'kulu wa ayatul lahumul laylu naslahu minhu an-nahar kaga waɗannan duka ayoyi ne Allah ya ce in kaga dare aya ce in kaga wannan wato ibra alama ce da zaka gane akwai ubangijin da ke gudanar da wannan kauni shine ma'anar aya anan to amma wani wuri kuma idan Allah ya ce aya ba yana nufi irin waɗancan bane kamar anan da Allah ce tilka aya nan yana nufi ayoyin nan waɗanda ake karantawa su ne na tilka abin nan wato ayoyin da ake karantawa da Allah maɗaukakin sarki ya ce ayatuna natluha alaika bil haq ayoyin da muke karanta maka kaga al ayatul matluwa ba su ne irin waɗancan ayoyin ba irin su dai Allah ce suratun anzalnaha wa faradnaha wa anzalna fiha ayatin bayyin kaga sura kuma ga ayatin bayyinat a cikin ta kaga ya nuna maka irin waɗannan ayoyin kenan haka al'aya anan da ake nufi ayoyin alqur'ani irin waɗanda kake ji ake karantawa to shine Allah madaukakin sarki yace tilka ayatul kitab waɗannan su ne ayoyin alqur'ani kamar Allah yana baka introduction ne wa wannan sura duk abin da zaka ji anan in ma ya baka mamaki kar ka ji mamaki domin ayatul kitab ayoyin Allah ne daga littafin Allah kuma daga littafin Allah duk abin da ka ji na mamaki baka ma kai asalin hakikanin mamaki ba domin akwai abu da yawa da baka sani ba wanda yafi yawa sama da dan wannan da ka ji shine Allah ce tilka ayatul kitab wallazi unzila ilayka min rabbikal haq abinda kuma aka saukar maka daga ubangijinka nan shine gaskiya wallazi unzila ilayka min rabbika kaman alqur'ani gaba ɗaya kenan wannan tilka ayat wato hadhihi ayatu almatluwa fi hadhihi sura ayatul kitab waɗannan ayoyin da zaka ji ana karanta maka a wannan surar ayoyin alqur'ani to amma ba su kaɗai ne abin mamaki ba wallazi unzila ilayka min rabbikal haqq gaba ɗaya shi kacokan alƙur'anin ma da aka saukar maka gaskiya ne kamar yadda waɗannan ayoyin su ma gaskiya ne Allah yana yin introduction ne wa surar kamar yadda kuma yake gabatar da alƙur'ani ma gaba ɗaya don haka tilka ayatul kitab ayoyin wannan surar wallazi unzila ilayka min rabbikal haqq sauran ayoyin da suke cikin sauran surori duka a cikin alƙur'anin duka alhaqqu gaskiya ne haƙiƙa alƙur'ani gaskiya ne ta ko ta wani bangare na alkur'ani gaskiya ne tun kafin ya sauko da gaskiya ya sauko wa bil haqqi anzalnahu wa bil haqqi nazal da ya zo saukowa kuma ya sauko daga wurin ubangiji mai gaskiya zalika bi anna allaha huwa al haqq wa anna ma yad'una min dunihi huwa al batil wa anna allaha huwa al aliyyul kabir da ya sauko sai ya sauko a bakin mai gaskiya والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق شي منزون الله صلى الله عليه وسلم شي ما gaskiya ne ya ayyuha nasu qad ja'akumur rasul bil haqq shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da gaskiya baka alqur'ani ya sauko da gaskiya shi ma alqur'ani din shi ma gaskiya ne abin da ke kunshi a cikin sa na kissoshi da labarai gaskiya ne inna hadha lahuwal qasasul haqq abinda ke kunshe a cikinsa na hukunce hukunce duka hukunce hukuncen gaskiya ne inna anzalna ilaykal kitaba bil haqq litahkuma bainan nasi bima araka Allah wa la takun lil kha'inina khasima haka duk abin da yake kunshe da alqur'ani gaskiya ne sannan kuma in ka hada shi ka cokan dukkan mutane kuma yana shiryar da su ne zuwa ga alhaq قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق wa ila fariqin mustaqim haka alqur'ani gaskiya ne da gaskiya ya sauko gaskiya ce a kunshi a cikin sa kuma ba wanda zai karbe shi sai ma gaskiya idan kuma ya karbe shi ya zama mai gaskiya to wannan shine Allah ya ce wallazi unzila ilayka min rabbikal haqqu walakinna aktharan nasi la yu'minun sai dai da yawa daga cikin mutane ba sa yin imani kaɗan ne daga cikin mutane suke yin imani da shi alqur'ani a cikin mutane a duniya gaba ɗaya idan ka haɗa su waɗanda suke da imani su ne kaɗan in ka kwatanta su da waɗanda ba su yi imani ba waɗanda ba su yi imani ba su suka fi yawa wa ma aktsarun nasi walau harasta bi mu'mini duk iya kokarin ka ba yadda za a yi duniya a ce majority su zama mu'minai ba zai taɓa yiwa ba har duniya ta ƙare aktsarun nas za su rinka zama su ne wanda ba su da imani wannan shi zai gaskata maka wato hakikani wannan alkur'ani gaskiya ne duk abin da yake cikin alkur'ani gaskiya ne wa tabbat kalimatu rabbika sidqan wa adla duk kalmomin ubangiji suna nuna maka asalin gaskiya lokacin da Allah yake saukar da alkur'ani yanzu sama da shekara dubu da rabi ai kusan shekara dubu da rabi amma Allah ya ce wannan alkur'anin gaskiya ne sai dai kaɗan ne masu imani ai da wani zai iya cewa ko dai alƙur'anin ya ƙare a daina jinsa ko kuma a samu tunda ana wa'azi ba a daina da shi ba a yi ta yin imani har ya zama duk duniya an yi imani alƙur'anin a ƙaryata shi da a ce waɗanda suka yi imani su zan zama majority da sai a ce to walakin na aksarin nasi la yu'minun ya za mu yi da shi ko kuma a ce tilka ayatul kitab wallazi unzila ilayka min rabbikal haqqu gaskiya ne kuma Allah zai kare gaskiya to da sai a ce ko dai ayi imani a ƙaryata qur'ani ko kuma ko kuma shi alqur'ani ya kare amma alqur'ani ba zai taba karewa ba haka zai zauna har zuwa lokacin da Allah ya ga dama ya ɗauke shi zuwa ƙarshen duniya amma ba za a taba zama kuma duniya ta kai lokacin da wai duk duniya ayi imani ya zama aktaran nasi yu'minun ba zai taba yiwa ba saboda alqur'ani ya riga ya tabbatar wa kadhalika haqqat kalimatu rabbika 'alal ladina fasaqu annahum la yu'minun ba za su taba yin imani ba duk kokarinka da duk wa'azinka mafi yawan mutane ba za su yi imani ba ina fata an fahimta ko daga nan muna gane mu'jizar qur'ani akan gaskiyarsa zaka samu da yawa da za su yi imani amma kuma waɗanda za su kafirce su za su fi yawa babu wata irin aya da Allah zai nuna wanda Allah bai nuna ba amma duk ayoyin da Allah zai nuna sai da suka karyata kuma abin da zai baka mamaki waɗanda suka fi kamatar a ce sun yi imani kuma su ne suke kafircewa shin kuna sane da cewa yanzu mutanen da suka waye a duniya har suke amfani da smartphone har suka shiga cikin social media sun fi yawa a duniya sama da adadin musulmin duniya adadin population din musulmi a duniya bai kai adadin waɗanda suke da waya kuma suke iya shiga cikin social media ba kaga ai karshen wayewa a wannan duniyar shine ka kai wannan zamanin amma gashi sun waye amma walakin na aktaran nasu la yu'minu sai dai mafi yawan su kuma ba su yi imani ba wannan shine babban abin da zai nuna maka mu'jizar qur'ani akan gaskiyar da ke cikin alqur'ani sai wanda Allah ya zaba kada yake iya shiga cikin wannan hasken wanda Allah bai ga dama ya sashi da shi ba sai ai ta wa'azi da alqur'anin amma ba zai karba ba sai a yi ta karantarwa da alkur'anin amma shi ba zai masa amfani ba idan Allah ya saka a cikin layin waɗanda ake karanta alkur'ani kuma kake imani da shi wallahi to ka gode wa Allah ka zama cikin alƙalil kuma alƙalil su ne kaɗai waɗanda za su sha a gaban Allah amma galibin mutane in suka je a lahira wuta za su je manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a ranar kiyama Allah zai sa a kira annabi Adam a ce da shi ya Adam Allah ne da kansa zai kira shi ce ya Adam sai annabi Adam sai ce labbaika wa sa'adai na ji kuma na amsa amsawarka girmamawarka sai Allah ya ce da shi inna Allah ya'muruka an ta'khudha min zurriyyatika ba'tan ila an Allah yana umurtar ka ka kwashi daga cikin zuriyarka yan wuta ka raba su ka bai da yan aljanna gefe sai ce ya rabbi kam aquz ya ubangiji nawa zan ɗiba a kai su wutan sai Allah ce mishi a cikin kowane dubu ka ɗauki ɗari tara da casa'in da tara ka kai su layin wuta ka rinka ware ɗai ɗai don ka point one percent kaɗai su ne za su shiga aljanna wannan duk yana tabbatar maka walakin na aksaran nasi la yu'min mafi yawan mutane ba za su yi imani ba rowar alqur'anin aka musu rowar karantarwa aka musu rowar wa'azi aka yi musu an ce sai sun biya a yi musu wa'azi a'a duk wanda zai musulunta ana bukatar ya kawo wani abu amma a hakan ba za su yi imani ba suna ji ana karanta musu kai kana godiya ga Allah Allah ya baka su kuma suna ganin ka kai ne ba kauye kai kuma kana gani su ne asalin kauyawa ka gode wa Allah da Allah ya sa kai ka waye ka zama ana karanta alqur'ani ka yadda shi alhaqqu ne wa innahu lalhaqqu min rabbik amma gashi su kuma walakin na aksaran nasi la yu'minu shiriya da mutum zai samu ta alkur'ani ta Allah ce idan Allah ya sa ka a ciki sai ka gode wa Allah abinda zai sa ka ɗauki wa'azi a nan ka gode wa Allah ka yi riko da alkur'ani shine Allah ya saukar da alkur'anin nan wa manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama da gaskiya ya fara karantar da shi amma kana sane da cewa 'yan gidansu waɗanda ya fara karantarwa tun a gida suna ji su ne farkon waɗanda suka fara adawa da shi akwai babbansa ɗan uwan mahaifinsa abu lahab tun ranar da ya fara wa'azi ya zage shi akwai wanda ya kamata a ce zai gaskata manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya karɓi wannan alƙur'anin sama da irinsu mutumin nan fa a gidansu ya tashi kuma ɗan ɗan uwansa ne to haka in ana magana akan yan gidanci da dangi su ya kamata a ce farkon waɗanda za su fara amfana da shi idan ya idan akwai wanda ya kamata a ce ya gane alkur'ani gaskiya ne ba kaman shi saboda shi a gidansu aka fara karantawa kuma yaron gidansu ne ya fara karantawa amma yana tashi da ya fara karatu da Allah ya ce da shi ya ayyuhal muddathir kum fa anzir tashi kai wa'azi yana fara wa'azi shi kuma ya daga hannu yace tabballaka yace tir da kai akan wannan ne zaka zo ka tara mu kana ce mana Allah ya ce kai wa'azi wa'azin ne kai kuma yanzu tsakaninka da shi ba dangantaka irin wancan ba gari ɗaya ba ba ƙasa ɗaya ba ba zamani ɗaya ba ba al'umma ɗaya ba ba launin fata iri ɗaya ba ba yare ɗaya ba kuma an yi shekara dubu da kusan rabi kai kuma yanzu ka tashi ka je ka ce ka ji ka gani la ilaha illallah muhammadun rasulullah ka yarda da abin da Allah ya ce wallazi unzila ilayka min rabbikal haqq duk abin da aka saukar maka daga ubangijinka gaskiya ne ku duka anan ba mai kokwanto cewa gaskiya ne shi kuma a gidansu aka karanta ya ce bai yarda ba saboda Allah ya soka da wannan alheri jama'a mu ce alhamdulillah shi yasa idan Allah ya baka ni'ima ta alqur'ani to babu wata ni'ima da Allah zai maka sama da wannan ba wanda Allah yake shiryar da shi ga alqur'ani sai wanda Allah yake so shi yasa duk sauran mutane su ji ayar sai ta zamo musu bata kai kuma ka ji ayar ta zamo maka shirya shi yasa Allah madaukakin sarki yace zalikal kitabu la raiba fihi hudan akwai shiriya amma ba wa kowa ba sai gawa lil muttaqin wa innahu lahudan wa rahmatun lil mu'minin rahama ce shiriya ce amma ba ga kowa ba su ba za su samu ba sai dai ga mu'minai waɗanda Allah ya zaba din nan qul huwa lil ladina amanu hudan wa shifa wal ladina la yu'minuna fi adanihim waqar wa huwa alaihim ama Allah ya ce waɗanda suka yi imani alƙur'ani sai ya zo musu shiriya kuma sai ya zo musu waraka amma waɗanda ba su yi imani ba a cikin kunnuwarsu kai ka ce dalma aka narka sai aka ɗiga a cikin kunnen sai ya doɗe kunnen kaga ko da za a kawo dalma a ɗiga a cikin kunne ya bushe a haka ya daskare akwai magana da za a yi mutum ya ji to kamar haka ne in ana karanta ƙur'ani ba za su taɓa ji ba su da kansu ma za su ce wa fi na waka a cikin kunnenmu akwai dalman da aka toshe aka dode kunnen wa min bainina wa bainika hijab tsakaninmu da kai akai shamaki fa'amal innana amilu kai kai aikin ka mu ba za mu yarda ba shi yasa Allah ya ce walakin na aktsaran nas la yu'minu da yawa daga cikin mutane ba sa yin imani idan Allah ya sa kana cikin masu yin imani da alqur'ani kana jin sa kuma yanzu kana jin dadi ka dauke shi a matsayin shari'a ka gode wa Allah akan wannan shari'a ce daga Allah amma Allah yana zaben wanda ya ga dama ne shiryar wanda Allah bai ga dama ba sai dai ya zama bata a gare shi Allah ubangiji ka sa alkur'ani ya zama shirya a gare mu mai Allah ya ce a gaba
الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش na'am وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون Allah madaukakin sarki yace Allahu allazi rafa'a as-samawati bighairi amadin tarawnaha Allah shine wanda ya ɗaukaka rufin sama Allahu allazi rafa'a as-samawati Allah shine wanda ya ɗaukaka rufin sammai bighairi amad ba tare da sa ginshiki ko gwafa wanda yake rike da saman ba tarawnaha haka kuke ganin sama ba tare da kun ga ginshiki ba ko kuma bi ghairi amadin tarawnaha ba tare da wani ginshikin da kuke gani ba sun mastawa ala al'arsh sannan sai daidaita akan al'arshi yudabbiru al'amr sun mastawa ala al'arsh haka ne sannan wa sakhara shamsa wal qamar kuma Allah shine wanda ya hore rana da wata domin su yi ta muku aiki ko su yi ta yin aiki a yanda ya ga dama a cikin tsarin halittunsa ya kore su kullum ya jiri le ajalin musamman kowanne daga cikinsu ranar da watan yana tafiya yana gudu zuwa ga wani ajali ƙayyadajje da Allah ya ajiye masa وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر Allah shine wanda yake gudanar da al'amura, Allah shine wanda yake zartar da al'amari, yufassilul aya shine wanda yake mai da ayoyi ya rarrabe su daki-daki, la'allakum biliqa'i rabbikum tukinu. Allah yana muku haka ne, yana rarrabe muku ayoyi daki-daki don ku fahimta saboda hakan ya sa ku zama masu imani na sakankancewa akan haɗuwa da ubangijinku Allah ya ce Allahu allazi rafa'a as-samawati bighairi amad Allah shine wanda ya ɗaukaka as-samawat wato sammai rafa'a shine ma'anar wato shine abin nan Allah ya halicci sama kuma sai ya ɗaga ta sama sai ta yi ƙololuwa ta yadda ba ta yi kusa da kawunan mutane ba ba ma za ku iya isa inda bangon ta yake ba a antum ashaddu khalqan am sama banaha rafa'a samkaha fasawaha fasawaha ay rafa'a wato rif'ataha wa bina'aha Allah ya gina ta sai ya daga ta can kololuwa fasawaha sai Allah ya daidaita ta ya ajiye ta a tsaye shine ma'anar bi ghairi amadin tarawnaha ya ajiye ta kawai a tsaye haka kuma sama kubba ce amma sai Allah bai sa wani murfi ko wata gwafa ko wani wato wani ginshikin da akai za a tsora ba sai Allah ya ajiye ta kawai tana tsaye a haka wa yumsiku samaa an taqa'a 'ala al-ard ya rike ta da karfin Allah ba tare da ya sa hannunsa ya rike ba da ƙarfinsa na cewa kun ki tsaya a haka sai ta tsaya Allah ya ce da ita itiya tsawon aukarhan ku zo a matsayin sama guda bakwai ku jeru kuma kar kowa ya sauka akan kowa kuma kowanne ya tsaya kar ya yi sama kar ya tsaya kar ya kasa ya tsaya inda na ajiye shi sai suka ce a taina ta'i'i mun yi yadda kace a cikin da'a da biyayya haka sammai suke jere shine ma'anar rafa as-samawati dukkan sammai guda bakwai din nan بغير عمد العمد جمع لنا العمود العمود شine ginshiki kamar wannan abin da yake rike da fila da yake rike da sama nan shine al'amud jam'in sa shine al'amad ko al'umud ko al'amida shine ma'anar fi amadin mumaddada ko a kira'ar fi umudin mumaddada to da Allah ya ce ya daga sama ba tare da ya sa musu wato gwafanni ba ko kwaya ɗaya babu ballantana a ce sun zama jam'i bi ghairi amad ba tare da wani abin da zai zama wato ƙa'il da a kansa ne za a ɗora saman ba ko da'im wanda wanda abin nan da'a'im waɗanda da su ne in aka yi sai su rike sai ya tsaya duk ginin da ɗan adam ya yi sai ya sa wani abin da zai rike shi daga ƙasa amma Allah ya ajiye saman sa sai ta tsaya a haka kuma ta tsaya yadda Allah yake so bi ghairi amadin tarawnaha wannan tarawnaha jumla ce fi'iliya amma ko dai ta yi alaka da khalaq rafa'a samawat ko kuma ta yi alaka da amad idan ta yi alaƙa da rafa samawat sai ta zama jumla ce wato fi'iliya fi mahalli ai fi mahalli nasbi hal bi ma'ana rafa samawati tarawnaha bi ghairi amal hala kaunihim wato hala kauniha qa'imatan biduni amal wato Allah ya ajiye sama kuma ya ajiye sama kuna ganin saman ai kuma kuna hangota inda akwai gwafa ai ba zai kuya muku ba kuma inda akwai gwafar ai da ya sauko cikin duniyar ku da za ku fi ganin sa sama da ita samar ma shine ma'anan khalaqa samawati bi ghairi amadin tarawnaha bi ma'ana la tarawna laha amad ba kwa ganin wa sama wata gwafa ko gwafannin da suka rike ta ko kuma ya zama ma'anar tarawnaha sai ya zama fi mahalli jarri sifa li amad بغير عمد ترونها أي لا ترون عمدا للسماوات wato sama bata da bata da wasu ginshikan da su ne suka rike sama sai zama wato sifa ce ta ita ta wato su amal sai zama Allah ya ya daga sammai kuna ganin ta ba tare da kun ga ginshikan ba ko kuma Allah ya halitta sammai ba tare da ginshikai ba da kuke gani sai zama ginshikan suna da ganin yana da alaka da ginshikan ko kuma ganin yana da alaka da sama to kowane ɗaya babu ina fata an fahimta ita saman ba kwa ganin mata ginshikai ginshikan ma ba kwa ganin su ana fahimta don haka wannan sai ya tabbatar da cewa sama haka take a tsaye wannan saman asalinta Allah ya ce da tana cure ne da ƙasa awalam yara allazina kafaru anna samawati wal arda kana taratqan wanda suka kafirta ba sa ganin cewa da sama da ƙasa da suna cure ne a wuri daya fa fataknahuma sai muka raba su to da Allah ya raba su shine ma'anan sai Allah ya ce banaha ita sama sai Allah ya gina ta rafa'a samkaha sai Allah ya daga ta can sama fasawaha sai ce ta tsaya a daidaice wal arda ba'da zalika dahaha kasa kuma zaka ce kai kasa sai aka miƙe ta an fahimta haka Allah madaukakin sarki a cikin ikonsa ya sa wannan kasar da muke kai kamar da ibnu kasir yake fara a tafsirin wannan aya abinda Allah ya hore masa na ilimin astronomy ya sa ya dogara da waɗansu abubuwa da ya ji na riwayoyi daga Abdullahi ɗan Abbas yake kiyasin cewa wannan ƙasar da muke kai Allah ya nisanta tsakaninta da sama da tafiyar shekara ɗari biyar sannan sabkus sama kowace ƙasa kowace sama ita kuma daga nan ka je ta shekara ɗari biyar ko to kaurin ginin saman kaɗai shi ne daga sama zuwa nan ƙasa shi ma tafiyar shekara ɗari biyar kaurin ginin kaɗai amma duk wannan kaurin fa ba zai sa kuma yi nauyin da zai faɗo ƙasa ba sannan a saman saman kuma ita sama ta farkon Allah bai barka empty ba sai Allah ya kawo kayan nauyi ya tara a kanta kayan nauyin da har ya sa akfatis sama in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama har kuka take na ƙara saboda tsananin nauyi mala'iku masu girman halitta masu ƙarfi sai Allah ya cika su a cikin saman wanda a cikin saman babu wani wuri da za a ce nan mataka tsinke ne annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce ma fiha mawdi'u arba'i asabi' inda za ka ajiye yatsa guda hudu kaɗai ka ɗora a nan a ce nan free space ne inda ba kowa a wurin babu a cikin sama illa wa fihi malakun raki'un aw sajid face a wurin akwai mala'ika ko yayi ruku'u ko yayi sujada ya ɗora goshinsa don haka duk cikin sama cike yake da mala'iku a makare da duk nauyin sun nan amma bai sa saman kuma ta jijjiga ta faɗo ba Allah ya rike ta sai dai ta rinka tangal tangal tana ƙara saboda nauyi ya mata yawa amma mu ba mamajin abin da ake yi sannan daga ita kuma zuwa sama ta biyu shi ma kamar daga nan zuwa sama ta ɗaya daga ita kuma zuwa ta sama ta uku haka har zuwa sama ta bakwai kowace sama tana da kaurin da ya kai tafiyar daga nan zuwa ita saman sannan har zuwa sama ta bakwai manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce a saman dukkan waɗannan kuma akwai kursi wannan kursi shine wanda Allah ce wasi a kursi yuhu samawati wal ard waɗannan sammai din fa dukkan su akwai kuma a ƙasa kuma irin su Allahu alladhi khalaqa sab'a samawatin wa min al ardi mithlahunna Allah ya halicci sammai guda bakwai ne ƙasa ma irin haka Zaka yadda za ka yi nisan tafiya a sama haka za ka yi a ƙasa ma suke su ma a cure-cure-cure guda bakwai amma kewaye da sammai guda bakwai da ƙasai guda bakwai ɗin duka akwai kursiyun Allah wannan kursiyu ɗin kuma shi kuma ba komi ba ne in ka kwatanta shi da arshin rahman al'arshin ubangiji wannan al'arshin shine saman rufin aljanna gaba ɗaya idan ka wuce can ƙololuwa akwai inda aljanna take inda ha jannatul ma'wa ita aljanna tana wajen inda sidratul muntaha wajen bishiyar nan ta ƙurewa wadda babu wata bishiya daga samanta ita ce bishiyar ƙarshe kuma daga ita babu wani abu a wurin sai dai aljanna shine inda ha jannatul ma'wa ita aljanna din kuma fa duk yawan mutanen da za su shiga kowane mutum ɗaya ardu hassamawati wal ard fadin aljannar ta shi kadai shine fadin sama gaba ɗaya da ƙasa gaba ɗaya gidan mutum ɗaya ba to mutane nawa ne za su shiga to ka tara su gaba ɗaya in suka in ka hada su gaba ɗaya rufin su kuma shine al'arshin ubangiji shi kuma wannan al'arshin wannan kursiyin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan wato sammai da kastai in ka kwatanta su da kursiyi ka halkatin ulkiyar fi falatin milar al kamar zobe ne ka ɗauka ka jefa a cikin daji ana helikopta kai kuma daga nan sai a ce ka je ka nemo zoben ta ina za ka duba to kamar haka ne mu da sammanmu da ƙasanmu gaba ɗaya in ka kwatanta mu da kursiyi shi kuma kursiyin haka yake idan ka kwatanta shi da arshin rahman al'arshin ubangiji wannan shine abin da nan Allah ce sun mastawa alal arsh sai Allah ya daidaita a saman al'arshi yaya kake tsammani girman ubangiji kuma yake za ka iya kwatantawa da hankali yanzu ya cancanta wani ya rena ubangiji yanzu ya cancanta wani in an ce Allahu Akbar Allah mafi girma amma ya iya faɗar magana a fili ta nuna wa Allah tsara da nuna wa Allah tambaɗewa a cikin mala'iku kaɗai fa waɗanda suke wa Allah hidima akwai ɗaya daga cikin hamalatul arsh wanda annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce a hadisin muslim an bani dama in dan faɗi wani abu akan girmansa ba a bani dama in faɗi gangan jikin ba ba a ce in faɗi kan ba ba a ce in faɗi fukafukan ba ko kafafun ya ce an bani dama in faɗi tsakanin daga kunnensa zuwa kafaɗarsa ne kunnen ma ba daga sama ba daga fatar kunne wannan ƙasa inda ake sa ɗan kunne ɗin nan na mata daga wannan wurin zuwa kafaɗa ya ce tafiyar shekara ɗari biyar ne kenan kamar daga nan zuwa sama ɗaya daga cikin hamalatul arshi irin waɗannan mala'ikun kuma su ne waɗanda suke riƙe da al'arshin ubangiji kuma a hakan suna tasbihi suna cewa Allah subhanak ma abadnaka haqqa ibadatik ya Allah tsarki ya tabbata gare ka har yanzu ba mu bauta maka irin yadda ya cancanta a bauta maka ba Allah girman ka ya girmama wannan shine Allahu alladhi rafa'a as-samawati bighairi amad Allah shine wanda ya daga sammai ba tare da ya sa musu ginshiki da zai rike su ba tarawnaha ba ku ganin komai na ginshiki sai dai ku hango saman daga can wannan abin da kuke hango ma ba shine sama ba filin Allah kawai kuke gani sai ka ga blue sky zaka kai kake gani amma ba kana ganin bangon bangon sama ba idon ka ba zai iya kaiwa ya hango maka bangon sama ba ko telescope ko menene na na'urar dan adam har yanzu bai taba hango asalin bangon sama ba babu abin da dan adam yake da shi da zai hango masa bangon sama wallahi sai dai ka hango fili kawai kuma a cikin wannan samman da cikin ƙasan basta fihi ma min kulli dabba a ciki a cike yake da halittun Allah da wanda ka sani da wanda baka sani ba dabbobi da halittu kala kala suke zaune illa umamun amsalukum kowace al'umma ce mai zaman suna ta harkokin su ba san ku kuna nan ba ku kuna naku ba ku san suna can ba wa ka ayyin min ayatin fis samawati wal ardi yamurruna alaiha wa hum anha mu'ridun abubuwa da yawa a cikin sama ana wucewa ba a ma san suna nan ba halittun Allah ke to ya kake tsammani shi mai halitta kuma yake to shine Allah ya ce summa tawa alal arsh summa tawa alal arsh yana nufin wato da Allah maɗaukakin sarki ya halicci sammai bayan ya gama dukkan halitta sai ya daidaita a saman al'arshinsa da Allah bai halicci sammai ba to ai da Allah bai halicci al'arshin ba ma don haka Allah shi kaɗansa ne ba kowa kana Allah wa lam yakun ma'ahu shay da Allah shi kaɗansa ne ba kowa ko al'arshin babu sai Allah ya ga dama yana so ya halitta sai halicci al'arshi da Allah ya halicci al'arshi kuma sai ya koma ya halicci sauran abubuwa da ya halicci ƙasa ya zo ya halicci sama ya gama to sai ya daidaita akan al'arshinsa mai ma'anar istawa alal arsh bi ma'ana irtafa'a wa ala ala arshihi istiwa an yaliqu bi jalalihi tabaraka wa ta'ala ya daidaita ya ɗaukaka a saman al'arshinsa irin daidaitar da ta dace da shi a matsayinsa na Allahu rabbul alamin istiwa'i ne wanda al'imamu malik ya ce al-istiwa'u ma'lum wal kaifu majhul wal imanu bihi wajib wal su'alu anhu bid'a istiwa'i ne wanda Allah madaukakin sarki yayi na daidaita akan al'arshinsa irin istiwa'in da yadda ya faɗan nan lalle haka ne ya daidaita akan al'arshi amma yaya wannan ba a sani ba saboda ilimin mu bai kai mu sani ba mu wa wal imanu bihi wajib amma kai imani cewa ya daidaita shi kuma wajibi ne shine imanin Allah ya ce istawa alal arsh kai ma ka ce istawa alal arsh in an ce wani irin istiwa'i sai ka ce al istiwa'u alladhi yaliqu billahi azza wa jal irin istiwa'in da ya dace da Allah ba irin istiwa'in da kokolwanka zai iya tunawa ba ballantana yin kokolwanka ta tuna zai ka ce kai to ba istiwa'i bane kaza ne a'a kar ma kokolwanka ta ce za ta tuna yaya yake don ba za ka taba iya tuna yaya Allah yake ba saboda walam yakullahu kufuwan ahad Allah baya kama da kowa baya kama da komi kai kuma duk iya abin da ka sani a duniya kowa da komi ne kadai ka sani to Allah ko baya kama da kowa baya kama da komi Allah shi kadansa ne mai kama da kansa baka tunda ko baka san komi ba sai komi wanda ka sani ba za ka taba iya sanin Allah ba ka yarda ya daidaita daidaiton da kai baka sani baka san yaya kaifiyarsa take ba amma irin yadda shi ya faɗa na fata an fahimta shi ne ma'anar sun mastawa alal arshi Allah ce wa sakkara shamsa wal qamar Allah shi ne wanda ya kore rana da wata sakkara shamsa wal qamar bi ma'ana zallalahuma li ibadatihi wa khidmati khalqihi Allah ya kore su domin su yi hidima wa halittunsa Allah ya kore su domin su masa bauta su yi aikinsa ya kore su bi mana ya ya dora musu wani aiki kuma yace su ta yi kuma a haka yayi tekin su kuma a haka suke ta yi ba kuma za su taba dainawa ba kullun yajri li ajalin musamma kowane ɗaya daga cikin su da ranar da watan suna tafiya suna gudu irin gwargwadon yadda Allah ya ajiye musu zuwa lokacin da za su tsaya ma'anar sakhara shamsa wal qamar ba za ka iya fahimtar hakikanin wannan ba gaskiya sai ka kwatanta shi da ilimin kimiyya na solar system idan ka ɗauki yadda allah maɗaukacin sarki ya tsara tsarin abubuwan da ke ba da haske da wata da taurari da rana waɗannan abubuwa masu, masu, masu haske allah ya hore su ba wata da rana ne kaɗai allah ya hore ba har da sauran Allah maɗaukakin sarki ya ce inna rabbakum Allahu alladhi khalaqa as-samawati wal arda fi sittati ayamin thumma stawa 'ala al-'arshi yughshi al-layla an-nahar yatlubuhu hasithan wash-shamsa wal-qamara wan-nujuma musakhkharatin bi amri kaga hadda sauran taurari kenan haka dukkan duniyar ta ko galabi wannan duniyar duniya ce da Allah ya hore ta ta yi abin da ya gada ma amma wallahi har yau kuma har gobe kuma har a ƙare binciken ɗan adam na kimiyya ba zai iya ƙure sanin hakikanin galaxy system ba da tsarin solar system waɗannan duniyoyin da Allah ya halitta kawai ɗan adam ya ji tsoron Allah idan ya gane ɗan wani abu akan yadda Allah maɗaukacin sarki ya halicce su da yadda ya hore su ɗan adam ba zai je can baballanta na ya ga me yake faruwa in ya je ma shi nawa ne a can wannan ranar da muke gani da ita da wata watan nan tana nesa da mu amma duk nisan da take da shi bai kai nisan da rana take da shi da mu ba ranan nan tana da nisa tsakaninta da wata sau ninki ɗari hudu da yanda wata take nesa da mu sannan ranan nan tana da girma sama da yadda wata take da shi ma ninki ɗari hudu amma kana ganin sakin su kamar iri ɗaya saboda tsananin nisan da rana take da shi ne wannan ranar fa daga nan inda muke magana a wannan yar duniyar tamu idan ka ce za ka ji za ka yi tafiya ne fa mai nisan da wato za ka yi tafiyan kilomita miliyan ɗari da hamsin kafin ka je inda rana take sannan kuma ranar ita kuma inda za ka je can tana da girman halittar Allah wanda ba irin wannan duniyar da ka sani ba yanzu a cikin nan duniya akwai wanda ya taba zaga duniya duka akwai wanda ya taba kurewa suna tafiya da jirgi sai suka je karshe za ka ce ku dawo akwai in mutum ya fara tafiya a bayan ƙasa haka kawai yana na ce sai inda man sai ya kare ya dawo akwai inda ya kare in ka wuce ƙasa za ka je inda ruwa yake kai ta tafiya sai ka gama ka dawo inda ba dan adam ba kowa hakikanin inda ƙarshen duniya ya kare dan adam bai taba gani ba amma wannan duniyar fa za a ɗauke ta a ɗura ta a cikin rana sau ninki wajen miliyan ɗari- miliyan ɗaya da dubu ɗari uku adadin yadda ta ninninka wannan duniyar tamu sannan kuma wannan ranar ita ma ba komi ba ce ba a cikin wannan wannan wannan wan- wannan solar system din ita ma ba komi ba ce so da irin waɗannan da Allah ya yi su masu girma masu girma za ka wuce ka wuce ka wuce ka wuce ana ƙidayan cewa akwai irinsu irinsu star star biliyoyi ne irin wanda ɗan adam ya iya hangowa har zuwa yanzu ya hango wata ce wadda ita ce ƙarshen abin da ɗan adam ya iya sa abin da ya gano tana ne ita ma wannan fa tana da girman da inda ɗan adam zai hau jirgin sama a ƙure gudu ana tafiya a 900 km per hour to ɗan adam zai yi shekara ɗari da goma bai isa ƙarshen ya zagaya ta ba shekara ɗari da goma ana gudu a jirgi non-stop ba a kai ƙarshen inda zagayen tauraro na ƙarshe wanda ɗan adam ya sani ba amma a sama da shi kuma akwai biliyoyi waɗanda su kuma sun fi su girma wanda ɗan adam bai taɓa ganin su ba waɗannan wanda ɗan adam ya gani ɗin kuma wallahi duk a cikin wannan duniyar ne ba a cikin duniyar wata saman bane ba a cikin sama ta ɗaya bane ballantana ta biyu saboda ba wanda ya taba zuwa inda ya dan adam ne ya je jikin bangon sama ta ɗaya ma sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi kadai ne aka taba zuwa da shi shi ma sai da aka bi protocol kafin aka bude masa yaushe haka kawai don ya sa wannan na'urar da wai sai ce zai hango wallahi ƙarya yake ba wanda ya taba gani kuma ba wanda zai taba gani har abada wannan shine wa sakhara shamsa wal qamar Allah ya hore su suna ta yin aiki kullun yajri li ajalin musamma ko ne yana gudun sa ga irin gurgurdo da Allah ya saita shi tsari ne duk wanda ya yi ilimin kimiyya ya san physics ya san yadda ake da tsarin auna lokaci wallahi ya san ubangiji madaukakin sarki ya cancanci kowa ya imani da shi amma tir da wanda ya san kimiyya amma bai yi imani ba tir da wanda ya san kimiyya ya gane tsarin lokaci da yadda Allah ya tsara al'amura yanzu rana da wata kowace gudu take yi duk wani binciken da ya ce rana tana tsaye ne kyam wai duniya ita ce zaga wannan duk ƙarya ce da kuma wato iya inda ɗan adam bincikensa ya gano kenan da bai gano ba amma daga baya an zo an gano tun a 1620 galileo ya gano cewa orbit din rana ya zo daga baya ya gano akwai su dot dot ya hango su daga baya sake sai ga ba sa nan daga baya sai ga sun sake dawa cewa ashe sun zagaya ashe rana tana yawo to haka wa shamsu tajri li mustaqarri laha Allah ya ce rana tana gudu juyawa take yi da karfi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kullum ranan Allah sai ta je ta yi tafiyar da ya kai zuwa ƙarshen ƙasan al'arshin Allah sai ta yi sujada sai ta ce ubangiji na gama abin da kace in yi na yau sai Allah ce to koma ki sake gudun da rana take ya wuce iya lissafin ka in za ta tashi daga inda Allah ya ce ta fito daga inda take fitowa har ta je karshen kuntuna da girman da na ga muku na na girman na girman fadin universe to a ce za ta tashi daga nan dungun ta je can dungun ta faɗi a ƙarƙashin al'arshi ta yi sujada Allah ya dawo da ita da ce mata ki koma ya kake tsammani gudun da take yi shi sa dan adam duk wannan binciken dan adam bai riga ya gano hakikanin wannan ba saboda ba wanda ya taba zuwa kusa da ita zafinta da karfinta ya fi karfin na'ura ya je ballantana mai na'urar ya je gani sai dai a dan hango na abu dan kyallaro sai a zo ana koya muku akan allo amma hakikanin gaskiyar wallahi Allah kadai shi ya san menene karshen lafiya وسخر الشمس والقمر ai Allah abun tsoro ne wallahi Allah abun tsoro ne ku da kuke karanta kimiyya ku wai fi cancanta ku ji tsoron Allah sama da kowa wallahi sannan Allah ya ce da ita da wata kowanne ma yana nasa tafiya kowanne yana nasa kuma kullum ya jiri ne ajalin musamman kuma kowanne ba abin da zai sa a ce wani dalili ya sa su ci karo ana iya samun eclipse saboda ita rana tana aikinta wata ma tana nata sai dalili yasa aka samu hailulatul kamari baina sama'i bai baina shamsi wal ard sai a samu wata ta zo ta ci karo a tsakanin daga nan duniya in zamu hango rana sai wata ta zo ta bi ta hanyar wurin to in ta zo ta bi sai ya zama ta sha ma- ta sha makance ranan sai ba za ka ga haskenta ya cika ba amma ba fa wasu sun zo sun ci karo bane Allah ya ce ba wani ɗaya na shamsu yan bari laha an tudrika al-qamar rana ba ta isa ta zo ta samu wata ba bayan kuma wata ba za ta taba su ci karo da wannan ba saboda nisan da ke tsakanin su kowa yana aikin sa ne wa kullum fi falakin yasbahun kowanne yana aikin da Allah ya ajiye shi kuma da ajalin musamma zuwa lokacin da Allah ya sa kuma baka taba gani ranar da wannan lissafi ya rushe ma Allah ba tun ran da Allah ya cecin su abin ya tsaya daidai wannan ake ce wannan ake ce time equation a wurin ubangiji duk abin da Allah ya tsara akan wannan wallahi ba a taba samun tangarda ko rana ɗaya ba kuma ana gani wai a bincike na yan kimiyya ba su da ba su yi imani Allah ne ya halitta ba sun ce ranar yanzu ta kai 4.5 billion years suna haka ba a taba samun canji ba yanzu kuna ji gobe za a samu jibi za a samu wai sun yi shekara nawa ne ma 4.5 billion shekara biliyan hudu ko zuwa shekara biliyan biyar wai rana haka take aka gano ta yi fomin da wani abu ya wargaje sai wani abu ya kare shi ne ta la ilaha illallah. Allah ne kawai ya halice ta ya ajiye ta ya seta ta yace fara gudu shikenan ta fara ya ɗauki wata ya ajiye ta anan yayi programming in ta yace fara ita ma ta fara kuma ba za su taɓa dainawa ba ne ajalin musamman sai an zo lokacin da Allah zai ce ki tsaya sai ta tsaya a lokacin a lokacin ne in Allah ya ce ki tsaya sai ce koma daga can inda kike faɗuwar da yanzu daga wurin zaki fito kuna ci gaba kuna kallon rana ta fito ta nan a ranar sai ganta ta fito ta rana to tashin kiyama ya zo kenan daga baya sai Allah ya ce ta rushe idan shamsu kuwirat daga baya ɗauko watan da ranar wa jumi'a shamsu wal qamar duk ya haɗe su a wuri guda da Allah ya raba su a lokacin da Allah zai haɗa su in ka isa kai kuma ka ce kar a yi haka wannan shine zalika taqdirul azizul alim wannan shine tsarin yadda Allah yake tsara al'amuransa jama'a mu yi imani da Allah kuma mu kadaita Allah Allah ya ce yudabbirul amra yufassilu ayati la'allakum bi liqa'i rabbikum tuqinun akwai karatu amma lokaci yayi abin da muka faɗa daidai Allah ubangiji ya bamu lada kuskure kuma Allah ya kafarta mana wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh